إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba bakwai ga wata na jumadal ula hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da tara ga watan goma dubu biyu da ishirin da biyar insha Allah za mu yi darasi na sittin daidai cikin littafin riyadu salihin muna dai cikin babul khawf magana ta jin tsoro irin dai bayani da ya gabata bayan ayoyin alkurani na bayani akan mahimmancin bawa ya zama mai tsoron abinda zai wakana tsakanin shi da Allah ko gobe kiyama da irin abinda Allah ya tanadi ga bayi waɗanda suke saba mishi a ƙarshen hadisinmu dai na taka tsantsan mutum kai yanke kamuna shi kenan shi ya kare don misalin bai zai cika ba fatar mutum ya fatar cikawa da imani za mu tashi hadisin nu'man bin bashir radiyallahu anhu ma qal ita wa anan nu'man bin bashir radiyallahu anhu ma qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمس قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وأنه وإنه لأهونهم عذابا نعمان بن بشير كي تشيوا يجي من زعل الله صلى الله عليه وسلم نا تشيوا إن أهون أهل النار عذابا ما هي saukin azaba a cikin 'yan wuta yau malakiyama kenan da rajulun yau da ofi aka masa kadamai jamarata ne wanda yake ya yi kowa karancin azaba a wuta shi ne za a ɗora mashi ɗan garwashi shi jamarta ne jamara ɗan garwashi a fi aka masa kadamai aka masa kadamai mawace wannan ɗan loko na jikin kafa haka kafa kowa za gani akwai wuri inda bai shati bai taɓa ƙasa ko wannan ɗan ƙasan kafa wannan ɗan ɗan wannan falfajiya ko ɗan lungun wannan na ƙasan kafa shi ne kenan za a sa mai garwashi a ƙasan ƙahoshi wannan zama mu tsallake wannan ne na'am na yuta bi jahannama ne ko wa anhu wata ruwaya ta ibn mas'ud radiyallahu anhu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuta bi jahannama yawma idhin laha 70000 zimam مع كل زمام سبعون ألف ملك يجورونها رواه مسلم wannan ruwa ta bin masaud iya ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuta bi jahannama yawmaidin a wannan rana mana gobe kiyama za a zo da jahannama kina halitta ce mai zaman kanta ya ce za a zo da ita laha saba'una alfa zimam tana da linzami wanda irin na ana ta linzami na dabba wanda ake ja don a rike dabba tana da linzami dubu saba'in ma a kulle zimamin saba'una alfa malakin ya juro na ha tare da kowane linzamin akwai mala'ika dubu saba'in linzami dubu saba'in ma kulli zimamin ko na linzamin guda saba'un alfa malakin juruna ko linzami guda malaka dubu saba'in dubu saba'in so dubu saba'in masu lissafi zai ba da na ga miliyar hudu ne da miliyan ɗari tara katin miliyar nafsan miliyon dubu saba'in so dubu saba'in wannan duka linzami abinda kasa abinda ya karanta da kai abin mai girma ne ya huce hankali ya idan kuna imani ya huce kasawar abin wannan kurin linzamin ne linzamin ne kurin haka ce maka ba maganar ba din Nijar miliyan ce 20 ba su kai ba yan gyara mu akan miliyan duk duniya kanta gaba ɗaya kaf a yau a lissani da ake ƙololuwa ina ga miliyan 8 ne zuwa 9 ne ƙololuwa duniya gaba ɗaya duk duniya gaba ɗaya har china har indiya gaba ɗaya da afirka da aziya to wannan aka ce wai ko da kuma mala'iku ne ba mutum ba samfil haka ko na kato dan dako eh mala'ika ne wajen miliyar hudu kasan abin kurin illa baka ya sawara abin ya wuce sawara ka kwallowarka ya da kurin imani ya na ya kanta da kai abin mai girman gaske ne wuta tana da girman gaske shi sa za ta haɗe duk 'ya'yanta ya ce wannan mala'ika dubu saba'in ke riƙe da kowane dinzami guda kuma ya juruna suna janta suna riƙe ta masu riƙe ta suke amma nan cewa aka ce yan jiya kamar suka janyo kamar janyo dabban ne yan janyo dabba amma ta da ka anabta za ta yi wani gumza ta zufi zamce zafara za ta yi wata gumza an ta zafara cewa duk kowa ya gurwana duk wani girma ya muna ta kenan ta neman ta kubci Allah cika mu da imani abin mai girma ne wannan ruwa ce ta imam muslim wa an nu'man bin bashir radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul nu'man bin bashir ke cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahwala inna ahwana ahlin nar azaban yawm alqiyama wanda yake karancin azaba a ƴan wuta gobe kiyama la rajulun wannan miji ne yuda fi aka masa kadamai za a sa a ƙashin ƙasan ƙafafuwan shi ƙasan takon shi za a sa jamaratan garwashi guda biyu ya gali min huma dimagu a ƙasa garwashin yake amma ƙwalluwa na tafasa shirin bawan Allah mahi karancin azaba ne shi ma yara anna ahadan ashadda minhu azaba wa innahu la'awanhum azaba shi iya ga duk ba mai azaba shi yayi kowa azaba shi kuma san shi ne karamin shi ne karamin tuna ce wani mutum akwai ruwa a cikin sai musulun annabi iya bayanin wane ne abu talib ya tabbata ya ce inda ahwala ahalin nana azaban abu talib huwa munta'idun bi na'alaini ya gali minu ma dimagu cewa annabi ya ce mahi karantar azaba yan wuta abu talib ne me kawo haka cewa wani ya ma'ana ziyar sura abu talib an san yadda ya ma annabi hidima yadda ya ba shi kariya a garin makka harkun abin da'awa idan ana jin tsohon yaunin wannan latijo an abu da yawa an san yadda ya ba shi tun armi ma shi ya mishi hatta da armi ma shi da iya da abu talib ya mutu shi ya ɗauke yaunin shi to yanzu amin ta basu da shi abu talib ya amhana da wani abu daga cikin manzancinka kashi ya mutu kuma ya mutu iya kawo ne ya ce ya amwana wannan shi ne amwanin an ɗan rage mai azabar amma dai a wutan ne zana ce kenan mahi raunin azaba a wuta mahi karantar azaba wanda yake da garwashi guda biyu a ƙasa ƙawahun shi amma ƙwalluwa na tafasa shi ya buɗa da wancan iyar takalma ne guda biyu wancan ruwa da ma'ana wani takalmin guda biyu an mai takalmin wuta takalmin yan wuta kuma amma kwalluwa na tafasa lakiyayi wannan wai an gaya mana ne karancin kuma yaso kuma sama Allahu alam wannan karancin ne shi ya ga duk wuta babu wanda ya shi azaba da kasa makwallo tana tausa kuma ba mutuwa zai ba a mutuwa zai ba sai shi ne ya ga kullum haga maka karamin ko sauran kenan kamar za ta magana aljanna an san sun da rasulullah waye mahi karancin ko eh hori ce wanda yake da duniya sama da duniya sau goma a mai kare ko talakansa ne kuma sauran musamman kuma ya ce wani allah kaɗai ya ce wala garastu ga karamatun bedi ce wani bayi na musamman kololo daraja kinan nan karamin ne ya gaya mana kuma ya ka sawara sauran allah kiyaye وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته رواه مسلم wannan an gaya mana shi wani wannan mai garo shi kasa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa minhum daga cikin yan wuta akwai man ta'khudhuhu an-naru ila ka'abai shi wuta ta kama idan sau kin ta huce kasa ta kawo idan san shi a yan wuta wa minhum wani kun wutar ta kama ila rukbatiya cikin wuta hai bakin guyuwa wa minhum man ta'khudhuhu ila hujazatihi wani kuma ta kawo baki madabar wando tsatso gindi wani tsatsan shi kenan wa minhum man ta'khudhu ila tarquwati wani kuma ta kame karan karama bakin makogoro bakin wuya ken ta hade shi ken wutan ma dai hawa hawa ne to an gaya maka me garo shi ma kasa kwallo na tawasa ina ban wanda aka ji gaba daya nan ya sai maka magana ce da ya ce ilahu jazatihi shine yake so me alhujaza yace ma'aqidul izar ta hatta surra kenan madaraman izar madaraman wando zamu ce ko madaraman zane kasan cibiya wannan wurin gidan ce ta tsatso kenan ko ko gindi gun tsatso da tsatsanka yace me tarquwa shine ma kima fasara na fatakin ta da wannan kun huyal azam alladhi inda inda sagarat al-nahr ko surat an-nahr wannan dai kashin nan ya ce kashin kashin kashin garan karama barwargi kashin barwargi wannan wannan wannan shine tarquwa kashin barwargi kashin na gaba shine tarquwa ashe marwari ba ya ce wadda insani tarkuwata ne fi janibin nahar kenan duka mutum iya da wannan ashen biyu a gehin makogoro su da kwan kashin marwari gwan wani kashin guda biyu ke akwai ke wuta ta kame bakin nan wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumu an-nasu li rabbil alamin حتى يغيب أحدهم فرشه إلى أنثاف أذنيه نان با magana ka haje wuta a mahashar ilin kiyama mutane za su tsaya a gaban Allah don hisabi gobe kiyama ya ce a wannan tsayawa da za su yi zuwa akwai wanda zuwa za ta kai mai habbakin kunne kudin cikin ruwa ke cikin zuwa ke duk da abin mataki-mataki shi ma ta kanta zuwa za mu ga gaba hawa-hawa ce ta kanta nan da ke nan akwai zuwa kurin zuwa kurin za ta kai bayan ƙasa ta sha ruwa kamar ƙasa ta sha ruwa ta kushi kuma su ta yi sama da ruwa ita ma zuwan mutane gobe kiyama haka za ta yi kuma hikimar Allah kowa zuwan shi bakin shi eh bakin kai da bakin taka ba baka shawa dan uwanka eh bakin taka bakin taka ne baka shawa wani kina ko wanda zuwa kurin bayan kasa ta sha za ta kai bakin kunnen zuwa shi kurin tun da kasa zurbi cikin zuwa kunnen ki mutafakon alai da ya ce na ya sa maka da ya ce maka hatta ya gib adon fiyar shahi mai an rashai mana al'arak shi ne zuwa wa an anas radiyallahu anhu qal khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين متفق عليه أنس بن مالك يتشوى خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثل قتم مزانا صلى الله عليه وسلم يا من وتهربا wani hudu da ya munu da ya mummu ma sami ito misalaha qad bin taba jin hudu ba irin wannan ƙwarai ya musu hudu ba mai tsoratarwa a cikin hudubin ne da ya musu mai tsoratarwar sai yake ce musu lau ta'alamuna ma'ala inda kun san abin da ni na sani ladahiktum qalilan wa labakaitum kathira da kun kananta dariya kun yi kuka mai yawa da kuka ku yi dariya ku yawa baka lokacin dariya inda kun san abin da yake jira da kun yawa da kukan ku ya yawa akan dariya ku yace sahabbai faqata ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum sahabbai suka riye huska suna jinjinin kuka kanin kaman sautin kuka eh suna sautin kuka wata ruwaya wa fi ruwaya balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ashabi shay'un fa khatab man dana wani labari ya kai mai na cikin sahabbai wani abu da bai dace ba da takaice dan ya yi hudu ba kan wani labarin da ya samu wani abu a cikin sahabbai da yawa kana ya ce hudu ba da yi faƙal ƙuridat alayyar jannatu wannan falam ara kaliyomin filhairi wa shar walau ta'alamu na ma'alam ladahiktum qalila wala bakaitum kathira fama ata ala ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm ashadd min ghattu ru'usahum wa lahum khanin wannan ruwaya labarin da ya kai annabi sallallahu wani abu cikin sahabban wanda abu ya wakana ana sai ce annabi ya mana huduba a huduba da yayi sai ke ce musu uridat alayya aljannatu wan nar yanzu an bujiro mun naga wuta da aljanna naga aljanna naga wuta nan a da iya gasa gane ma wani mai an gito mini yanzu ɗan adam zai gudan wani ikira zai gudan za a gudan abin da ake yanzu a amurka ko a rasha yanzu abin kai tsayantar a mutum ne ke abin da ake haka ne ake yanzu a gwada ma a gaban kashe ikiran kira kana gani mutum ne ya kana ina ga Allah subhanahu wataala kina gwada mai aka yi an bujuro mishi kuma Allah mai gwadon kwami aka gwada mai ga sana a gaban shi ya ce an gito mini an gwada mini wuta da aljanna ya ga abin da ke cikinsu da haka ya ce falam araka liyan filkhairu wa shar tun da ga aljanna ga wuta ya ce irin alkhairin da na gani a yau bin taba ganin shi ba haka sharrin da na gani na azaba bin taba ganin shi ba kenan ko ga alkhairi ga sharri wuta da aljanna sai anan ne ke ce musu walau ta'alamuna ma a'lam da haka inda kun san abin da ni na sani la dahaktum qalilan wa la bakaytum kathira da kun kananta dariya da kukan ku ya yawa fama ata ala ashabar sallama yawmun ashadd minhu ana sace bai gabata rana da sahabbai ta tada musu hankali irin wannan rana hankalin su kwari ya tashi gattau ru'usan wani makadin sun rihe huskarsu suna ta kuka suna jin ana jin jinjinin kuka wannan annabi ana Allah ya gura abin da ya so ina ga abin sananne cikin salatul kusuf dai anan gan suka sabai suka annabi iya haka iya kamowa iya kamowa haka ana cikin salatu kusur bayan karewa suka tara sola mun ga kayi gaba ka kamo na baka ka dawo ya ce muna wannan sallah Allah ya gwada mu komi Allah ya gwada mu hatta da wuta da aljanna Allah ya gwada musu ya ce wani nonon da biyu nuna ganin aljanna na so in curo in baku ta kurka ce tashin kiyama to babbar rabon sun ci amma ya so turo kenan an guda miji abin gaci abin a gaban shi ya ce ni kamar in turo na so in turo nonon da binin baku kenan annabi Allah guda mishi ababe da yawa wanda na gaibu kuma Allah guda mishi su ya ce nan ana mai alhanin shi shi albuka ma algunnata wanda shaƙa sautin min alf nan kenan ya so gama mai alhanin kukan da ake jan ake ji kana jan kana jan kuka baka sauti sauti ba amma ana jin gungunin kuka وعن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة تدنى الشمس من- تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل مسافة العرض أم ميل الذي تقتحل به العين فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه رواه مسلم abin da yake ruwayar da da ke cewa radiyal anhu ya ce sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa tuduna shamsu yawmal qiyamati min al-khalq za a sassabto ƙasa ƙasa da rana gobe kiyama hatta takuna minhum kamqdar mil halku tamstin mil hatta zo ƙasa ƙasa da su kusan mil قالوا سمين بن عامر الراوي المقداد شي wanda ya samu ruwa daga Miqdad kin yake cewa fa wallahi ni dai ya ce mun za a gabato annabi ya ce za a kusanto da rana kwatamcin mil to wannan milikin ya ce fa wallahi ce na rantse da Allah ma adari bin san ba wannan milikin ma ya'ani bil mil ban san milikin da yake faɗi ba nan salama shin a musafatar al'ad an mil tukutar bil'ayin ana ni mil al'ad ma'ana mil na musafa ta ƙasa ka ta yi mil guda da mil guda a ta hiya a iya ba misali kilo guda da metar 600 'yan kilo sisan metar ta hiya don gyara ka ta hiya shi mil guda wannan da sa mil kenan ta wuce milkin da ake da aka za gara na mil ne na ta hiya ƙasa aminin da zai tukutar bil'ayin ko kuwa tsinke da ake sa kwalli wanda yana mai sunan da almil to milki wannan ba samu wanne ne amma dai dan wanne ne ko na milkin ne a yanzu ƙasa ana tsakaninmu da rana wajen tahiyar kilomitar ba dubu da hamsin ba miliyan ɗari da hamsin ta kariban tsakadunan an wani kilonin ba mushi wanda muke na rana bala'i rana bala'i rana ko ka ta hutuwa ma kaga zahin ya zai baka hutuwa to tsakaninmu da ita kilomitar miliyan 150 ne ta ƙariba haka ne san sakata miliyan kilomitar ba dubu da 150 ba a kilomitar miliyan 150 ta ƙariba haka yake abin kurin amma da ba suke babbuka mutane kuma duk haka hikimar Allah Allah ya shi na kullum mutum ya ilimi a ƙasa sanin girman Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu don mu rayu a saman ƙasa ɗan adam tabbas ya gano da irin ƙasanmu duniyar wannan a wani salon su ba suna da yawa zuwa baka zuwa tara irin halitta ce irin da ƙasanmu amma hikimar Allah babu wanda yake da a cikinta da abin rayuwa irin namu ko ruwa ko oxygen ko tsoro babu dukansu to in wannan tamun da Allah ya yi shi ya yi mu damu da kama da ya ajiye mu da marayu an ana gwada maka irin tsarin na kariya da ya mana da rana suna ta bisikita akwai bisikita mai suna kushi zon kenan kushi zon da kira kushi zon wanda wani hijabi ne allah sa ma duniya mu tsakanin da rana kabarin hijabin kinsa kilometer kilo goma sha biyar ne kabarin shi kilo goma sha biyar ranar kenan in ta zo tabbatar nan wannan ranyon kin tabbatar nan haka take tana ragiya tana zawa tana canzawa har ta kawo daidai bukatar yan a duniya shi da kuɗa tura suna cewa aiki ana yawan aiki kaza kaza ana wannan abin kare kare duniya ana samu matsala wani kwanin sanansu ai wannan kushkin sai wannan kushkin da suke tsoron wani ilalace ko ko a shiga mana tille kenan bun mu iya jimirin duk wani tsawon na dawon tsakanin rana kilo ɗari wannan miliyan ɗari hamsin inda babu wannan kare bun mu iya rayuwa ba mu iya rayuwa to wannan hijabin duk an sa shi ne kurin don ta wani kariya rajin kin iya sabkowa iya ragewa ya koma iri kaza iri kaza har ya kawo daidai duniyar mu inda za mu iya jimiri na rayuwa a samanta kuma kuma kuma anhwana ko mu na rayuwar mu iya da alaka da wannan zayin kuma na rayuwar mu mu gangan jiki da dabbobi da tsuntsaye da sauran dabbobi hatta da ki cikin ruwa da tsiro tsiro gaba daya wannan rayuwar ke wannan abin da shi ke rayuwa ana bacci an musamman misali misali zama da misali babu wani yankin duniya da bai mana bai amfana da rana ko rana ta iya karkashin rayuwar rana alaƙar duniya mace misali tana cewa inda kaddara duk ake allah allah bai kuskure inda aikin wani ne idan ake kufir a garin ku ta wuta inda aka ce inda za a sami kufir ta rana a ce inda take an samu ciyars ba minti ba sakon ba ciyars ce sati yake sakon guda inda za a samu kofir kirana ce su guda ba mu iya rayuwa sama kasa ba mu iya rayuwa kwata-kwata gaba ɗin ba mu iya rayuwa ta kasar minti ɗaya duk duniya gaba za mu lalace gaba ɗaya mu san dare wannan wani abu ne yawanci aje kullum masu ilimi wanda ke mutum iya ilimi ya isa addini da ilimin kimiyya ƙara mai ilimin imani wallahi wannan abu ne haƙiƙar adam ya tabbatar da haka kenan wannan duniya Allah tsara ta daman dan mu rayu daidai lokacin da kai da mana kun shikenan amma abu ne wanda yake kwarai dole a girma Allah dole a girma a tsoron Allah to zo na rana mai wannan shi zai na iya maganar to da aka ce gobe kiyama nan gobe kiyama ba mutuwa ba mutuwa yan wasu za ku ce ga misali da turawa suke magana a ce kullum an aika wani a fare duniya kaza duniya kaza ana ga rana a rana baba a faran baba izo bane ba a abin da ake maganar babu wani obje a nan duniya wani halitta ko ƙarhe ko wani ƙasa ba da abu da zai ko ƙasa ko dutse ba wata halitta za ta iya zuwa ga rana degiran na ranar zai narka abin ka hanyar shi ko mene ne alisa'ad na adam babu wani abu a nan duniya tamu wani zai iya jimiri ko dutse ko ƙarhe ko bala'in shi bai iya kaiwa ka hanyar ga rana ya zama ya narki yau misali ana magana ƙarhe karhe bakin karhe ana ga wani desan da gire turasa mai wusan da gire rana ana ga saman ta ma wajen simil da gire ne simil da gire dubu shidda da gire dubu shidda da haka yana ce babu wata na'ura za a iya ta wajen rana ba dan gurbin mai zo ba an an a farai nan na iya zuwa faran amma bai iya jiminin baya kai gare ta ba ka hanyar kai yanar ke ko mene ne sai ka san man bisa wani program zuwa rana babu program babu wani program zuwa rana babu shi a duniya babu wata naza a duniya da take da program shi a kai na barana babu shi ka san da haka babu ta haka kuma ta yi tsoron Allah ya ce kenan wannan za a kusato da rana ƙasa-ƙasa to shi nan shi biyan ke ba da aka ce kwatamcin mil mil na sa kwalli ko mil na tahiya na tsawon tahiya ko ne ki daidai abu ne an kata kusa ya ce fayakunu nasu alaƙadar amalin fil arab mutane a wannan hilin ƙasa saman ƙasa wajen hisabi a tashin kiyama kowa zuwan shi gwalgwadon matsayinka gwalgwadon aikinka gwalgwadon zuwanka shi kiga maka yana abin mataki-mataki na can kema ya ce faminum a cikin a hilin kiyama akwai manya kunu ila ka'abai wanda zuwan shi za ta kai baki idan sau wa minhum man yakuna ila rukubatai akwai wanda zuwan shi za ta kai gwiwa a cikin zuwa wa minhum man yakunu ila hiqwai akwai wanda zuwa za ta kai madamin wando ko mace tsatsatsan shi eh shin haka hiqwa kamar ce wannan da can da ba bayani da wancan wannan bayanan madaman wanda da guda mutum tsatsa gona wa minhum man yurjimu al-arq iljaman akwai wanda zuha za ta mai linzami ma'ana za ta kan habbaki na kasa da zama a baki ko a bakin dabba ko kina ko zuha za ta kama shi habbaki kina za ta yi shi za ta yi habbakin baki a cikin mutane kenan kowa gwalgwadan aikin ka gwalgwadan zuwanka wajen matsayinka wannan abin zai wakani a hilin kiyama qal shi mai ruwa yake cewa wa ashara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila fi annabi da yace wa min man yaljumu al'arq iljaman akwai wanda zuwa za ta mai linzami annabi ga kenan har zuwa baki kenan har annabi ishara zuwa baki kan za ta kai mishi har baki cikin mutane Allah kiyaye wannan ruwa muslim وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم متفق عليه wannan ruwaya ta abu huraira iya bar labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya arqun nas yawmul qiyama mutane za su yi wata zuwa ta musamman gobe kiyama yawan zuhal hatta yadhhab arqun fil asabin zira'an kasa za ta sha kamar ruwa ruwa za ta sha har zuwa zira'i 70 a kasa ba a muku ruwa ba millimeter kaza ya kasa a kasa kurin he ruwan ya yi kasa haye zuwa zira'i saba'in kurin zuwa cikunta mutane a ku tashi hankali laki alakamar imani ya ce wa rijimuhum wannan zuwa za ta musu linzami kenan can bayan bayanin hawa-hawa ya ce hatta ya balo ga azanahum har zuhal za ta kai kunne kunnen wasu متفق عليه ومعنى إذهاب في العرض يتي معنى ينزل ويغوص كنا زوال ذات سوكو تكوزا شكتكين قسا شين هاي زوال زرائي سبعين لا تكام ديماني وعنه وتروى أبو هريرة إيا بعد لابارن تشيوا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار حتى انتهى إلى قعرها أين نحن هكذا نقول ديكم هلكم حديثة yake cewa kunna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a wajabatan faqal هل تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها رواه مسلم abin da yake wannan ruwaya abu da ke cewa muna tare da annabi suna cikin sahabbai annabi cikin sahabbai yace muna tare da manzon sallallahu alaihi wasallama idan sami'a wajabatan ya ji wata waje ba mana wani sauti ka ji daram ka ji kara wannan ka ji wani daram ko ina ya dauka ya ce ya ji wani kara karan hada wannan haka faqal ya tsaya cikin sa ko ji karan nan Allah ne ji da su Allah ne ji da su karan wanda da su ne da ya ji karan sai ke ce musu hal tadaruna ma hada kin sun ji karan kun san wannan ko karan menene kun san ƙaran menene abu ya ce ƙulna ya maka ce allahu wa rasulu a'lam allah da manzan shi su suka yi sanin ko ƙaran me kai ba sani ba ƙal hin zike ga musu haza ke na ƙaran da kuji wannan ƙaran hajarun rume fi finnar dutse ne aka jewa a bakin wuta an ce da ƙowa daga dan daga sama aka jewa dutsen a cikin wuta mundu saba'in harifan shekara saba'in da ta wuce fahuwa ya hawi finnar tun shiga saba'in iya gangar gangar iya gangar iya gangarawa iya gangar iya gangarawa tun shiga saba'in da wuce kudin gangarawa yake saba'in baya aka shi shi iya gangar gangar iya gangarawa wanda wani sa abin fizik shimiya wanda sa abin kimiyya ya san an kai jewa abu iya ƙara jima iya ƙara nisa iya ƙara vitas vitakin ba ɗaya bace ba vitakin da suka ɗan cewa ko a rijiya idin jima iya ƙata iya ƙara gudu gudun ƙaruwa ke to nan da shekara saba'in baya yake gangarawa a cikin baki daga bakin wuta ne aka cewa shi ya ce fahowa ya hau final iya gangarawa cikin wuta hatan ta wata ruwa ce al'ana ta ta yanzu ne hatta ta ila ƙariya shi ne yanzu ya kai dandal ƙasa dandal wuta yanzu kai ƙasa shekara saba'in baya tun aihuwa ka yanzu ba saura maka ba da ana yan saba'in kaɗan ne kenan yanzu ne shekara saba yanzu ne kai dandatta shine fasami'tum wajabataha shi kuka ji karan wannan dutse da ya fada wuta kanta da kai abu wuta ba karama abu bace ba amma duk da haka Allah cika mana imani sai ta cika tab
wannan ruwaya kenan ta muslim wa ana adi bin hatim radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه أدي بن حاتم كبار اللابارين cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه babu wani a cikinku kowane ne sai ubangijin shi ya yi magana da shi kai tsaye Allah ya magana da duk wani bawa kai tsaye Allah zai magana kai ba wani kowa ya ce wani magana da Allah zai maka laisa bayanin wa bayanin tarjuman tsakanin kai da Allah babu an tarfeti idan kai ba haushi ne ko barbare ne ko ka ji a ba magana tarfeti ya Allah ne ko da bawon shi ba wani an tarfirti za a maka kai tsaye Allah zai magana da duk wani bawa shi ne Allah ce fayan zuru ayyama min mutum zai diba dama falayara illa maƙaddam ba abin da zai gani sai ake shi يوم تجد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من سوء تدل لو انا بينها وبينه عمدا بعيدا shine kenan a ran nan ba wani abu kudin an ka diba da maka aikin ka ne gashi nan kuma Allah ne Allah ne yake magana da kai balle magana magana gare dama haka aka diba hagun aiki ne a ce nan dama aikin kware na aikin mara aiki shi bayan maka bayani cewa Allah zai ɗauko ma bawa wannan tsakanin bawa ne da ubangijin shi kowa Allah zai magana shi kai tsaye to amma mai bayan cikin ruwa ta inganta akwai bambancin tattaunawar mai imani da wanda yake mara imani Allah yana tausaya bayan shi masu imani idan muke wani labarin cewa Allah zai ɗauko mu bawa kaza ko Allah haka ne da kaza ana zana mishi da kaza da kaza da kaza iya ce haka ne haka ne ba gardama kuma ta hikoki ban cikin sai musulmi annabi ya ce farko abin za a gwada mishi za a gwada mai kananan ayyuka ba doko manya Allah zai ce irudu ka bayar ha ku doko manya aikin ka ku doko kanana ku doko a gwada mai kanana manyan ba dokowa ya doko kai kaza eh kai kaza to ƙananan abin ya yawa zai yi ƙini ce shi kenan ya gama yawo ya wuta ya ga shi kenan sai Allah ce yanzu bayan ya kankance ya ƙare shi kenan ya gama Allah ce gaba da bawa na kayi a duniya na suturce ka duka na gafarta ma gaba daya ya ce ya Allah akwai wasu gansa ba akwai wasu manyan da suke nan tun da za a sun wuce suka nema kawon ta manyan mata a sasa layi su a gafarta su gani almuhimmi da kowa Allah sai magana kai tsaye shi magana kai tsaye babu kowa tsakanin kai da Allah a shi shi ce wannan ita ce rana tashin hankalin bawa bawa ka tsaya a gaban Allah ma tambaya akan abin da ka aikata ba wanda za ku ji da shi ko uwa ko uba ko da ko masoyi kowa ta kan shi shi kadai sa'ala Allah da ke maganar wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa an hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa shi makanta sati da gabata wani man khafa maqama rabbih jannatan kenan wannan tsayuwa ce da ma ke gudu to an ce wannan tsayuwa ita ce daga an kare ga da ka dawo ka san kuma da ka sa gaba ya ce kenan zai di tufayen zuru aimana minu zai diba dama fala yara illa ma qadam ba abin da zai gani he abin da ya gabata tsara wasu duniya wa yanzur ash'ama minhu zai diba hagum annan ma fala yara illa ma qadam ba abin da zai gani he abin da ya aikata wa yanzur bayni dai kuma a gaba babu na fala yara illa nar tilka kuma ga wuta tana jira tilka wajehi haka annabi ya ce fattaqun nar mutane ku yi tsoron wuta ku ji tsoron ku kare maka ku azabar wuta walau bi shiqi tamara ko da da rabin da biyu na ma'ana kakkare na kadan sadaka ko kadan kai kuma kan da kai kenan sadaka tana maganin azabar Allah eh kuma kakkare na abinda Allah ya baka dan gulanan maganar Allah iya aiki da matsayin bawa da zuciye shi lokacin da yake badawar annabi ke magana cewa afdal sadaqatu juhudul muqil mai ce sadaka kokarin mai kadan kokarin mai kadan kakka ce ana bada miliyan miliyan kace kai kai jika gare ka a a ba da jikal ba da 20 ma a jika ko misali jika gida goma 20 goma take jika guda ko to misali shi wani yar miliyan 100 ya bada ya bada jika guda ko ya bada 100 miliyan ɗaya ma nawa ya raba gida 100 ya raba ko ya bada ɗaya ko kai gida goma ka raba kabara daya kenan nace wannan sadaka ta koce lada inda ake lindim ladan sadaka da irin abin da ka hudu da irin abin da ka bari nan ake lindim ladan zuciya ka dai eh yace wa ana bi wannan da ruwaya muttafaqan kenan bukhari ka bukhari ka muslim ya kawo wa ana abi zar radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون عطت السماء وحق لها أن تعد ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واجر جبهته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ومتى لذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى abin da ke wannan ruwaya abu zai ke ba labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce inni ara ma la tarau ya ce ina ga abin da ba kwa gani shi iya ga abin da ba ma gani ce ya ce attatti sama sama ta yi ƙara ani a lafazi na ini ara ma la tarawun yana lafazi da nasa eh ina ga abin da ku ba ku a gani sun ma jini da ya bin ya shan muji ya ce atati sama sama ta yi ƙara kuma ƙaran da ta yi wa hukala an ta'id ta cancanta ta yi ƙaran kenan ta kai ta yi ƙaran abin ya kai mata karo ya ce domin duk girman sama mafiya maudu arabi asabi babu wuri vid za ka samu ba komi fara babu ba ka samu duk girmanta babu wurin da za ka aije yatsa hudu wanda ba komi ngana abin duk girman sama gaba daya babu wurin da za ka samu vid ba komi daidai da yatsa hudu ka aje ta ba komi kenan a cike take da mala'iku duk girman sama idan ku ana maganar sama bai ba maganar duniyar ma gaba daya ba mu cikin lissayi to duk girman sama ya ce babu wurin aka samu wurin yatsa hudu vid wanda ba komi kowane wuri ce illa wa malakun kowane akwai mala'ika wani in jabahatu sajidallah mala'ika ya ajiye goshi iya sujada ga Allah mala'ika yana mai sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala ta annabi ke ce musu wallahi na rantse da Allah law ta'lamuna ma a'lam yace na rantse da Allah inda kun san irin abin da na sani la dahaktum qalilan wa la bakaytum katira tabbas da dariyar ku ta rage kukan ku ya yawa akwai aiki na jira akwai aiki ya ce wallahi wa mata larastun bin nisa alfurushi da ba ku ji ba daɗi da mata kan shin huda tashin hankalin zai hana ku nishaɗi ya ce wala kharajtum inda su'udat da kun huto titi ta ja'arul kuna kuka wayo wayo na tashin hankali kuna neman kuka ga Allah subhanahu wata'ala wannan ruwa ta imam turmuzi ya so ma fasara ata ta sama ita bi fataha ta ya hamza kaza wa minta ita ma'ana ma'ana alaqi sautu sautu arhal wala qatab shibi ma dukkan abin hawa kasa ki ki zo da san abin sulji iya da ƙara ki ki kokata koko wai kaman ke da ga samun kenan sai ta irin ƙara na ki yamsa ya masu shine magana kenan atatta sama kenan ta yi ƙara mai sauti ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى عطت كنان يوم حلتو da suke sama na mala'iku masu bautar Allah sun yi mata yauni har sai da ta ƙara ƙarar matsuwa me su'udat ce turqan inda kun mutu wala kharajtum ce su'udat ku su'udat da kun mutu kan titi mai ta ja'arun ta staghithun kuna neman agaji Allah cika mu da imani sai wa an abi barza wa an abi barza al-aslami eh radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه wannan ruwaya abin da yake cikin ita da abin na mahashar na hilin kiyama manzana sallallahu alaihi ke cewa la tazulu qadama abd kenan an ce zaka tsaya gaban Allah ko a gobe kiyama ko to lokacin da aka tsaye da bawa ba ka gusa ba daga inda ka tsaya daga inda aka tsaye da ka ba ka gusawa he ka ba da amsa game da wa'annan ababe guda hudu an umrihi fi ma afana shi na ta hatta yusa'al an umar ya mai tambaya akan kwanakin shi fima afina rayuwa ka mai kare ta a shashaguwa ka ɗa ga Allah kan sakarci koko kai an ma binciken kwanakinka a mai suka tahi annan salasalam iya cewa babu inda bawa zai zamana a wani wuri sa'a guda wanda babu alkhairi bai shibka alkhairi ba gobe kiyama sai an gwada mai ita kusan abi dawud wata tabbata ka haka na za a gwada ma ga lokacin ka na sa'a da ya huce kana hirar banza ba abinda kana alkhairi annabi ce sai yayi nadama wannan wani magana awa guda da kai ta banza ta huce kurin kana hayaniya to ina ga awa guda ta sakarce ta saban Allah ta ƙarya da sharri da makirci ha wannan sa'a ce da kai wai ta huce vid ba magana sa'a wanda ba magana wai wanda kai ƙarya ka ta yi da mutane ka ta mutane sharri kana da aikin banza a wannan sa'a ce wanda babu sharrin amma ka bari ta huce ka ba komi amma sai ka yi nadama kuma ya gwada mai ta gashi abin ka a banza sa'a guda ta huce ka a banza ba abin da ka yi to ina a gwada ma sa'a ɗaya wanda aka shirka shari'a ciki ka tashi hankali makaɗan mane ba haka annabi ke ba labarin cewa babu inda musulmi za su zamana a wani wuri su zamana ba ambatan Allah ba su kare annabi ce tabbas illa qamu ala misli jifatul himar cikin sana bi dawud ce duk za su zamana a wani majalisi su zamana kare hira ban za ku da duna kare a watse annabi ce wallahi za ku tashi kuna warin gawar jiki tsami kuke Allah bai kwata wari kuke a wajen Allah na ta kuna tsamin gawa kun ba kwaji ba Allah bai bukata zaman manza hira banza da haka kenan lokacin ka ba haka ke lokacin ka a kayyade yake dan adam lokacin ka ba haka ke tayar da tsammani lokacin ka kayyade yake alisahi yake kuma kuma control biyan control ne ana control shi lokacin haka wani kuna zan zan awon ka ta wuce ya ta wada Allah ya waka ta wada shi gobe zai kaza a a ana bin ta ana bin bayan ka ana bin bayan ka duk lokacin ka ba haka ke tayar ba kai ne baka da sahi akwai masu da sahi kuma akwai mai gan abin da kai sa a ɗaya sa a ɗaya bata wuta ta banza sa ka ɗaya guda mai ta ina ga sa'o'i da yawa wannan rayuwa ke nan kenan rayuwarka alisahi take kuma ana binta ana kontrolin ta bata ta yi aka nan kurin kalmana kaka gafala kaka gafala ta shi ke nan kurin ta abin da gada makunan akwai aiki a gaba akwai ranar bincike za a bincike shi an umrihi fi ma afana kwanakinka a me suka kare wa an ilmihi fi ma fa'ala fi ilimi da Allah ya baka me kai da shi in wa yau mahi yawa kamar azan mana mulhabi ya wadi yau an waye gari kurin ilimi sabanin ilimi a da a wajen magabata na kwarai su ilimi wasila ce ba gaya ba ce lakin ilimi wasila ba gaya ba ilimi hanya ce za ta kai ka sanin aiki na kwarai don ka yi ka sami ladan da yake ciki ilimi ya kai ka hanyar sanin abin da Allah bai so don ka kauce ka Allah kama ka da laifi asalin ilimi ke na dini ana yin shi wasila ce ta in samu hanyar tsira kama a yanzu ya zama gaya mai gaya don kun shi ilimin kun yake so a ce mai dokta professor mai shahada kaza kurin shi ne gurin shi da ya samu aiki ko ta post ko na kaza wata kurin shi ne gurin shi kagwani shi da asarai da na muka cewa dole ne ilimi don wata manufa daban ta duniya babu lahira a ciki baka samu ƙarshen aljanna ma kenan ilimi wasila ce ga mai imani hanya ce ta in san abu kaza don in kauce ma aikin banza don in san alherin aikata zama tambaya kenan ilimi da Allah ya baka wani aiki kai da shi sai an bincika ka karanta kurin karatun daban aikin daban ko kuwa ka karanta ka sani ya ce wa amalihi min aina ka ta sabahu wa fi ma amfaka ita dukiya take da bincike biyu daga ina ka samu kudi daga ina ka samu su binciken warko eh yanzu an bincika eh aikinka ne salarkinka ne kasuwa ta kai halak ka sai halak babu tuwa-tuwa a ciki halak ka saya halak ka sai da duka gashi ka sayo ga komi dai wannan ka tsira ko to ina ka kashe su ina ka kashe su nan ma bincike na biyu ne kana iya tsira a nan ka kasa tsira a can me matsalar wannan jigon na harkon ne domin idan harkon ta ɓaci to ta bi bata gyaruwa ba sai hata me yasa yanzu misali na nemo kuɗi ne gasa nan na haram ne ko modi ko ni dai damhara kuɗi ne na haram na tara amma can wajen kashewa gina masallataya da makarantu taimaka alaran mumi ko haka da kashi zanya hanya mai kyau to ta wani dan wace a banja eh wai hulle ne kula ne kasu hakuri abubuwan latani ne je wajen mai agashe mai tsire ya ce malar nawa nawa agashe ce 20-20 to shi hulle iya budu kwalabi ya diba ya gano gare shi nawa zai saya idan ya mai ce guda ne wacce mai nawa ke kama to shi ya ji bakon nashi kodin kayan kare ya zagi ya sami ya kunshi ya ta to ina suke ya ci gasu kwace a banja ya ce ya mun jaba shi ya zaba ya zaba ya yi tsinka ya tsinka ya zaba a banja a banja ce ya mun jaba kenan ka zage banza wala ne abu kama sani mune suke cewa a takaice ne wani abun an ce yawo kan ba abin haka nan a takaice nan menene kenan ko da ka samu ta halak kuma ka kashe a banza duka kake nan da ka san biyu ka samu halak ka kashe hanyar Allah amma ka samu haram kashe hanyar Allah Allah bai baka lada he ma ka muna aikin ka aikin addinin haram haka tsamanin ka sa ta kuɗi wanda zo kai makarantu da masalataya Allah bai baka lada Allah bai baka ladan sadaka da sata Allah bai karbata mai na annabi cikin sai musulun annabi yake cewa inna la tayyibun la qabla tayyiban yake cewa man tasaddaqa bi idl tamratin min kasabin tayyib fa inna la taqabbaluha fa yunmiha kama yunmi ahadukum faluwahu hatta kun misal jabal ko misal uhud ta ruwaya inna la tayyibun la qabla tayyiban yace Allah mai tsarki ne bai karbal aiki he tsarkakakke ya ce amma annabi kace duk wanda ya sadaka ya ce daidai dabinuwa guda kan kadan ko ɗaya kamar dabino ɗaya ka bada sadaka amma ya ce min kasabin tsayi dabino ɗaya da ka bada la kayi nema ne na halakkinka ka bada annabi ce wannan dabino naka ɗaya in dai na halaka ne Allah zai karba fa miya ya girma shi ya girma shi ya girma shi ya zama ƙato ya koma kamar girman dutsen Uhud dan karmi haka dabino ne ko da yake halakce ka jibin ka ne halakace kadan ce amma da zai ta babba ta koma girin dutsen uhud haka nan halak kadan a wajen Allah ta yi ba yawan ruwan da haram ruwan Allah haram amma gaba da Allah zai ta ya ta haba an mansura ba ruwan Allah bai baka lada kan haram bai baka lada kanta Allah bai karba aiki na haram bai karba sai karba haram amma halak ce yake karba kuma ko kadan ce ka kare na abun ka kare na ta kai kun gaskiya magana kun ka bada dan shi gurin yace kenan anan yace kenan za a mai tambaya akan kwanaki akan ilimi wa amali akan dukiyar shi min aina ka tasabo daga ina ya samo ta wa fima anfaqahu wa fima anfaqahu akan mi ya kashe ta wa an jismi fima balaw karhi Allah baka nan yarinta a cikin ƙarhinka a ina ƙarhinka ya ƙare a ɓaraɓaren banza ko kuwa aikin addini ka yi hidima ka yi salloli ka yi abu da addini ko kuna ƙare a banza ko kana ɓaraɓaren banza ka tsuwa haka ka kasu ya kana tafiya kana duk sun koyawa can ƙarhin ya ƙare a banza kenan na nama na diba ƙarhi da Allah baka danganci ka a ina ƙare wani tambaya guda hudu bawa bai gushewa daga inda Allah ya tsaida shi gobe kiyama sai ya ba Allah amsa wannan abin guda hudu ina ka tahi da su kwanaki ilimi gangar jiki ga dukiya gangar jiki kenan kowa ya san irin amsa da zai bada Allah taimake mu da ba da kyakkyawar amsa da tsira daga irin wannan matsayi a ƙare mun juyo muna ha'o mukarau kitabiya الله يتمكيهم نيجا متى مسألة الله كيف درسنا إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين